بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحمهم في الارض يرحمكم من في السماء انصتوا رحمكم الله
ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصادقين
isa ta annabi ibrahim alaihi salam allah yana cewa ko habna lahu ishaq wa yaqub mun ba shi wato mun ba annabi ibrahim ke wannan damirin yana koma kan annabi ibrahim alaihi salam yana cewa mun ba shi ishaqa wato an ba shi ishaqa amma bayan isma'il wanda aka ba shi da farko isma'il sannan kuma sai aka kara masa da ishaq sai kuma aka ba shi yaƙo ba da ishaq shi kuma bayan ishaq wanda Allah fi zurriyatihin nubuwata wal kitab sannan muka bawa ko kuma muka sanya wato annabta da kuma wato littattafai wato fi zurriyatihi cikin zuri'a annabi Ibrahim fa kullul anbiya dukkan annabi annabi Ibrahim min zurriyatihi duk daga zuri'a annabi Ibrahim suke daga annabi Ibrahim duk annabawan da suka zo baya to a cikin zuriya annabi Ibrahim suke haɗi zuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah yake cewa mun ba mun ba wato mun sani annabta da kuma wato littattafai da muka bayar da alkitabu dinnan littafin nan da aka ce alkitaba ana nufin alkutuba littattafai littattafan shine ana nufin at-taura da injila da zabura da qur'an wa atainahu ajrahu fid dunya mun ba shi ladansa duk duniya a duniya shi annabi ibrahim wa huwa sana'ul hasan shine wato kyakkyawan yabo bi kulli ahli adyan cikin dukkan ma'abuta addinai dukkan ma'abuta addinai suna ganin girman annabi ibrahim alaihi salam kuma suna masa kyakkyawan yabo ba wanda zai faɗa annabi ibrahim ba tare da kyakkyawan wato yabo ba shine yake cewa to mun sanya masa wannan wa innahu shi dai annabi ibrahim a fil akhirati a gidan lahira da min salihin yana daga cikin mutane na gari allazina lahum darajatul ula wanda suke da darajoji wato madaukakiya eh annabi ibrahim yana daga cikin su domin duk an kallon sabon annabawan da aka ba annabi ibrahim kowanne da za ka ɗaga shi ka fi salsalarsa to sai ta dangana ga annabi ibrahim alaihi salam yasa allah ya tabbatar da cewa wato a zuriyarsa duk muka sa wato mafi yawan annabawa su ne suka zo a bayansa
ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة
ya ce ka tuna ko kuma ka ambaci lotan annabi lot iskali li qaumihi yayin da ya ga mutanen sa yake cewa ayin da ku mutaqiqil hamzatain wa tasil lisan ya to da halal bainahuma allahu zain fil mawdi'ain ayin nakum ko kuma ayin nakum shin yanzu ku da tatuna rijala ku kuna zai kewa mazaje kuna zai yi mazaje a dabarar rijali bayan mazaje wato kuna wato zai kuna zuwa ga alfasha shi ne alfashan nan ita ce wato zai kewa wato bayan mazaje domin yawanci duk inda aka ce alfasha wato ana nufin ko zina ko kuma wato wato luwaɗi eh kuna yin wannan aiki ma sabaka kuma ما سبقكم بها من أحد من العالمين ما سبقكم بها من أحد بعد إيه من العالمين اللي بتعلقين أنت عالم الإنس والجن بعد إيه اللي بتشكين سوى ده يرجع يكو بهذا إيرن وانا أيكن إيه وانا ممونا أيكن باتو daga mutanen annabi ludu aka fare shi saboda haka Allah yake cewa waɗanda suka gabace su to ba haka cewa suna yin wannan mummunan al'ada ba أئنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل shin yanzu ba arka zai kewa mazaje kuna yanke wato hanya kuna yanke tafarki wato kuna yin yankan hanya ma'ana kuna wato tsare hanya kuna afkawa wato wato masu wato fatake eh wato an rawaito cewa wato suna tsare ɗariƙar mararci wato hanyar wato mutane masu shigewa suna tafiye-tafiye ba rika yanke wannan hanya bi da kuma fahishata da aikawa ku wannan da aikatawa ku wannan alfasha liman ya murru bikum da duk wanda yake shuɗiya da ku fataraka nasu mamarra bikum saboda wannan aiki na ku sai mutane suka bar kuciya wato a garurukan ku wato sai su tsare hanya an suka tsare hanya duk mutane da suka zo fatake za su shige sai su kama su su yi wannan aiki tare da su to wannan sai ta sa mutane duk sai suka kaure fatake suka kaurace wannan hanyar
وتاتون في ناديكم المنكر wata tuna kuma kuna zuwa fi na dikun kuna zai kewa almunkar abin ki fi na dikun gurin zaman ku ai wato mutu haddisu kun mutu haddisu kun wato gurin wato zaman hirar ku inda kuke zama kuke hira kuna zuwa da wannan aiki wanda yake abin ki shine fi'il fahisati aikata wannan albasha ba zu kun shashin ku ba zu da shashi فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنا wanda من ne الصادقين wato amsan mutanensu bai kasance ba illa kanu sai dai cewa suka yi itina ka zo mana bi azabin lahi da azaba Allah in dai har ka zama kana daga cikin masu wato gaskiya fistiki bahi zalika cikin mura da zalika wannan aiki da muke wa annal azaba in kuma kana daga cikin masu gaskiya cewa azaba nazilun mai sauka ne bi fa'ili da wanda yake aikata wannan aiki قال رب انصرني على القوم qawlil المفسدين mufsidin sai annabi Lut ya ce ya ubangiji ka ce ka taimake ni ka ba ni nasara bita haƙiƙi wato bita haƙiƙi da zartar da wato da tabbatar da kauli zance na fi inzalil azabi cikin saukar da azaba na ce musu masu wannan aiki azaba za ta sauka a kansu ya ubangiji ka tabbatar da wannan abin da na faɗa ka saukar da azaba a kansu don su san wato gaskiya nake to ka saukar da azaba wato ku taimake ni alal qawm musu mutane al mufsidina mabannata su ne al asina masu sako bi tiyar da zali zai kewa wato wato wato zai kewa mazaje
ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية
fastajaba Allah du'a sai Allah ya ya amsa addu'arsa eh Allah da ya roki Allah ya yi wani abu cikin wannan mas'ala to sai Allah ya amsa to da Allah ya amsa sai ya aiko da mala'iku don su zo su hallaka wato al'ummar da kasan ma baki daya ba ma al'ummar kawai ba har kasar da suke kanta ma sai da aka hallaka ta shi kenan to Allah yake cewa yayin da wato manzanninmu suka zo wa annabi Ibrahim bil bushra da albishir sun zo masa albishir bi ishaqa da cewa Allah ya ce zai haifi ishaqa wa yaqub da kuma yaqub ba'dahu bayan shi kuma ishaqa to bayan sun gaba yi wa annabi ibrahim wannan albishir qalu sai suka ce da annabi ibrahim inna muhliku ahli hadhihi alqaryah mu dai masu halakar da ahalin wannan alƙaryar nan wato alƙari ne wato alƙari ne guda guda hudu eh sai suka ce to mu za mu je za mu halakar da su ai qaryatu lut ita ce alƙaryar mutanen annabi mutanen annabi lut Allah ya aiko mu don mu halaka su saboda wannan mummunan aiki da suke yi إن أهلها كانوا ظالمين zalimin hakika ahalin wannan alƙaryar sun tabbata azzalimai ne قال إن فيها لوطا sai annabi lut ya ce da su fa akwai annabi ibrahim kai sai ya ce da su inna fi haluta akwai fa lut yana ciki annabi lut fa yana cikin garin yanzu kwa halaka hadda annabi lut قالوا نحن أعلم بمن فيها sai manzannin suka ce ai mu ne masara mu ne masana da wanda duk yake cikin wannan garin mun san kowa لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من wagarin sai suka ce za mu tserar da shi bi tafifi lanun jiyan na mutanen ba bi tashdidi kuma lanun na jiyan na wallahi za mu tserar da shi wa ahlahu da iyalan- da iyalansa illam ra'atahu sai dai kawai matarsa kana ta kasance min algafirina daga masu wanzuwa fil azab cikin azaba ita matarsa ba za ta tsira ba eh saboda matarsa za mu hukunta ta irin hukuncin da muka yi wa mutanen wato na wannan alƙarya masu wannan aiki saboda ita ma ta taimakawa take wajen aikata wannan alfasha ita ce take sanar da mutanen in annabi lutsi ya yi baki sai ta sanar da su sai sanar ta sanar da su idan da rana ne bakin suka zo sai ta kunna wuta sai ta kashe in suka ga hayaki ya tashi da rana ya tashi a gidan annabi lutsi sun san annabi lutsi ya yi baki to sai su ta turu ruwa zuwa gidan idan kuma da daddare ne sai ta kunna wuta wutar shi kenan ta tashi bal bal bal da sun hango wuta sun san akwai baki gidan annabi lutu sai kuma sai su taho saboda haka da azabar ta tashi sauka ubangiji shi to hadda ita shine da aka tashi wato annabi lutu ya fito da iyalinsa dama yana daga cikin sharaɗi kan wanda ya juya saboda duk wanda ya juya ya kalli irin azabar da za a saukar ta halakar da wayannan mutanen to shi ma sai ya shiga ciki to shikenan suka fita har da ita aka fita aka tafi aka tafi shikenan sai ta juyo da ta ji wato rugugen wato azabar da za ta sauka sai ta juya ta kalla tana cewa ya mutane na ya mutane na shikenan sai aka hada da ita sai aka halakar dama ita ma da dutsen ta domin wato irin abin da aka yi musu wato al'ummatai da yawa da suka gabata wato abu ɗaya ake musu ko a ce an nutsar da su ko a ce an jefe su da tsakon kwani ko a ce ruwa ya an kisfe su a ƙasa amma su mutanen annabi lut abu biyu aka yi musu da aka tashi sai da aka ɗauko wato sai da aka zo da tsakon kwani daga wutar jahannama kuma kowanne a cikinsu da sunansa a cikin akan dutsen aka zo aka jefa a'a sai da aka ɗaga kai alƙaryar wato mala'ika jibril Allah ya aiko da ya zo jama'a alƙaryun guda hudu ne duk suna cikin harkarsu waɗansu suna kasuwa wasu suna wasa wasu suna menene gaba ɗayansu annabi mala'ika jibrilu ya cicciko ƙasar baki ɗaya daga ƙasa ba wanda ma ya ji motsin cewa an ɗaga ƙasar aka ce sai da aka ɗaga su aka ɗaga ta ta kusan zuwa sama na ɗaya sannan sai mala'ika jibril sai kuma ya juye ƙasar sama ta dawo ƙasa ƙasa ta koma sama shikenan aka kife su sai kuma wannan tsuntsayen suka zo da wannan duwatsun suka yi ta jefa musu wannan duwatsun Allah ya halakar da su eh to ita ma matar saboda tana taimakawa cikin wannan albashir ita ma sai aka turo mata nata eh
ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا ولما أن جاءت رسلنا لوطا يا عين دوات منزلين مسك زوا النبي لوط سيء بهم wato sai bakin ciki bihim saboda zuwan su sun zo sai da mana bai so su zo ba ma'ana sai ya damu dan ya san al'adar mutanensa ai hazina yayi bakin ciki bisa saboda su wa zaqa bihim zar'an sai kirjin sa ya kuntata bihim wato su ai sadarin kirjinsu sai ya kuntata li'annahum saboda cewa su bakin hisanun kyawa hisanun ruju masu kyawawan fuska ne fi surati sun zo kuma cikin sura adyabin baki fa khafa alaihim qaumahu sai ji musu tsoron mutanansa fa a'lamuhu da suka ga damuwa tare da annabi lutu sai suka sanar da shi cewa annahum rusulur rabbi su ne fa mala'iku fa manzannin ubangijinsa ne su fa ba fa mutane bane mala'iku ne Allah ne ya aiko su don su cire masa damuwa wa qalu wa qalu la takhaf wa la tahzan wa qalu sai suka ce da shi la takhaf kakka ji tsoro wa la tahzan kakka yi bakin ciki inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat min al-ghabirin to mu za mu tserar da kai inna munajjuka mu za mu tserar da kai bitashdidi munajjuka wata bi ma mu za mu tserar da kai wa ahalaka da iyalanka in lamra a sai dai matarka ita kadai ranar ta kasance min algabiri na cikin wanzu cikin wannan azaba eh wato wato yayi nasabar wato wa ahalaka da yace muna juka wa ahalaka adafi ne ala mahallin kabi bisa mahallin kabi da yace wato muna juka ka ka ka gani mukuli ne sai adafta akan mukuli ha
إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون يفسقون mu dai masu saukar da wato azab munziluna bitakhfif wata ji munazzilun masu sassaukarwa wato mu dai masu saukar da wato rijizan azaba ala ahli hazil qaryati musu ahlin wannan alqarya wato za mu saukar musu da azaba eh ba ruwan ka kai za a tsirar da kai da duk wanda suka yi imani amma waɗannan mutane mu ne za mu sauka musu da azaba mun da sama da wato daga sama bima kanu saboda abin da suka kasance saboda aikin da suka zama suna aikatawa wato saboda suna fasikanci abin da suke aikata suke fasikanci biye da shi ai bi sababin fiskihim saboda sababin fasikancin shi yasa ba mu halakar da su ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون wallahi hakika mun ba aya wato min hada gare ta ai ayatan aya bayyanatan mabayyaniya ai hiya asara kharabiha shine wato alamun wato rushe garin nasu da halakar da garin eh duk wannan wato ubangiji yana bayani ne saboda kafirai zamanin manzo Allah kamar yadda dai muke ta faɗa cewa akwai rihlatu shita'i wa sai da laraba suke yi kuma suna hucewa ta garurukan waɗannan mutanen da aka hallaka to Allah yake cewa mun bar wato akwai alama eh walaqad tarakna minha ayatan mun ba aya ma'ana mun ba alama bayyanatan mabayyaniya ita ce alamar cewa nan gurin ba shakka an zauna an tashi eh nan ba shakka gari ne za a ga alamar kamar rusassun gidaje za a ga alamar waɗansu abubuwa na rayuwa kamar ga su nan amma ba fa mutane to in suka bincika za su ji labarin cewa ai mutanen annabi kaza ne da aka halakar da su to me isa suna jin wannan suna shuɗiya da waɗannan garurukan ba za su ɗau darasi ba an ya wajaba ko kuma ya kamata gare su ɗau darasi su imani da manzo Allah shi yasa Allah yake ce musu yake cewa mun ba alama bayyananniya wacce take nuna abin da aka yi wa ina al'ummatin da suka gabata amma fa liqawmin yaqiluna ga mutane wanda suke hankalta abubuwa masu hankali domin duk mai hankali idan ya ga abin da wato ya shafi na gabansa to kaga shi zai zai tsautu kamar yadda wato bahaushe yake cewa ga na gaba ake ganin zurfin ruwa eh idan na gaba kaga ya nutse bai dago ba sai kai baya eh idan kuma kaga ya nutso shikenan sai kai gaba ka san ka san ana fita amma in wanda yake gaban ka kaga yayi ƙasa shiru shiru shiru bai fito ba to ka kamata ya kai ka koma baya tunda ana ba ku labari cewa ga abin da ya faru ga mutanen annabi kaza ko kun ga alamar garin kun ga alama abin da ya faru ai kuma sai ku tsautu dan ka irin wannan ya same ku
وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر وإلى مدين أخاهم شعيبا وكما يدعي yake bayani kowane annabi Allah yana aiko shi farkon abin da ake aiko annabi da shi manzo zai zo to farko abin da zai zo da shi tauhidi zai zo ya yi tauhidi ya faɗi tauhidi eh a bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala ya ja hankalin al'umma wajen bautar ubangiji idan masu bautar gumaka ne su daina bautar gumaka idan masu bautar rana ne su daina bautawa rana idan masu bautar wuta ne duk su daina yi su komo su bautawa Allah to bayan in aka gabatar da tauhidi kuma sannan kuma sai abin da ya shafi wannan al'umma ta wannan lokacin sai kuma annabin ya zo da shi yanzu a bisa misali annabi musa da aka aiko annabi musa da ya zo bayan ya kira ga tauhidi ya kira fir'auna ai abin da ya biyo baya shine zaluncin da fir'auna yake wa bani isra'ila zaluncin da bautar da mutanen bani isra'ila da yake aka zo a kubutar da su sannan kuma bayan kafin a kubutar da su a yi kiransa ga Allah ya imani da Allah abin to sannan kuma yanzu kamar wato shi annabi shu'aibu abin da ya yawaita a zamaninsa shine tauye mudu eh ba ba a awo daidai a wani lokacin duk wani mai awo su zalunci yake to saboda haka Allah ya aiko musamman ya aiko annabi Shu'aibu don ya zo ya daidaita wannan harka awo shine bayan ya kira ga tauhidi shine sai Allah yake cewa mun aiko annabi Shu'aibu zuwa ga Madiyana annabi Shu'aibu nan dan uwansu ne sai annabi Shu'aibu ya ce ya ku mutane ku bauta wa Allah kun gani kira ga tauhidi ya fara yi kafin ya faɗi waccan mas'alar ta biyu eh ku bauta wa Allah kuma warjul yawmal akhir warjul yawmal yawmal akhir ku ji tsoron wato yawmul akhiri wato ranar ƙarshe ranar ƙarshe ita ce ranar alƙiyama ranar da za a yi hisabi eh ishauhu ku ji tsoron sa ho yawmul qiyama shine wato ranar alƙiyama ولا تعثوا في الأرض مفسدين kakku yi barna fil ardi a bayan ƙasa mufsidina kuna masu bara hali ne mufsidina din wannan hali ne mai ƙarfafa li amilha min asiya da kasrul musallasat ay afsad ya yi barna فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين sai suka sarrafantar da shi fa aka zata humur rashfatu sai raurawa ta kama su a shadid mai tsanani aka girgiza su fa asbahu sai suka waye gari jasmina durkusassu fi diyarihim a gidajensu bariki ne suna durkusassu alar rufar bisa gwiwoyinsu mai ce da suna matattu وعادا وثمودا Allah ya ce haka nan mun halakar da adawa ma da samudawa sarfa wa tarki ko ka sarrafa shi ko ka bai wato tasrifa eh bi ma'anar hayyi ma'anar sa hayyi wal qabila da qabila وقد تبين لكم من مساكنهم wa ta bayyana lakum haqiqa wato masakin hum gidajen sun bayyana gare ku kamar yadda wato muka faɗi wancan mutanen annabi lutu da irin yadda aka halakar da su masu hilatu shishayi wa shehu lans wa sai laraba suna ficewa daga garin to nan ma gashi Allah ya fara yake cewa wa ta bayyana lakum masakin min masakin hum waɗansu daga abin da ya saurar daga gidajensu yana bayyana gare ku eh kun ya ya bayyana gare ku za ku ga alamomin gidajen kuma za a ba ku labari cewa ai halakar da su aka yi saboda sun saba a manzanninsu yasa ubangiji ce ka tabayyana lakum ihlaku ihlaku halakar da su ya bayyana gare ku min masakin him da gidajen su bil hijri a hijiru wal yaman da yaman eh sura guda ce suratul hijri wato garin su ne muta- mutanen To, a- za a ga alama duk an halakar da su za a ga alama kuma na gar na cewa an taba zama a wajen wazayyana lahum وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين mustabsirin shaitan sai ya kawace musu ayyukan su ne kufur daga kafirci kuma da sako sai ya tsare su an sabili da wannan tafarki na gaskiya su kuma sun kasance mutane ne wato masoyi basair masu masu masu basira suna da basira
وقارون وفرعون وهامان haka nan mace ubangiji ce mun hallaka karuna mun hallaka fir'auna mun hallaka mahamana ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين sabiqin wala qad ja'ahum musa wallahi haqiqa musa ya zo musu min qabl tun gaba ya mu zo musu bil bayyinati da hujjoji az-zahirati mabayyana fastakbaru sai suka yi girman kai fil ardi a cikin ƙasa wa kanu sun kasance wa ma kanu kai wa ma kanu sabiqina ba su kasance masu tsere mana ba ai fa'ici ne ba masu tserewa azaba na azaban mu ba ba su tserewa azaban mu ba eh duk girman kan fir'auna da duk dagawarsa wanda ma shi da awa allantaka yayi ai gashi nan a dan lokaci kaɗan sai aka hallaka shi a cikin ruwa
فكلنا أخذنا بذنبه kowanne daga cikin inda aka faɗa ɗin nan mun rike shi da laifinsa ومنهم من أرسلنا عليه hasiba حاسبا a cikin su akwai wanda muka aika masa iska mai tsakon kuni ai rihan iska asifatan wata suke guguwa biha hasba wato wato tsakon kuni ke cikin da ومنهم من أخذته الصيحة to kaji kowanne ana faɗa irin abin da aka yi musu na azaba kuma ubangiji yana faɗa wato wa'annan abubuwan da suka faru ga su kansu wato mutanen da suke zamanin manzala su ga irin abin da ya dan su imani da shi su ga irin abin da aka yi al'umma da ta gabata kuma hatta a yanzu tun daga wannan zamanin har yanzu wa'annan ayoyi a bayanan da suke yi duk suna jan hankali ne na cewa a yi imani da Allah eh duk da Allah ya alƙawari ba zai halakar da mutanen al'ummar manzo Allah ba ba za a sako musu wata azaba ba to amma su ji irin abin da ya faru wato ga waɗansu al'ummatai don su imani eh shine ubangiji yake cewa kowanne daga cikin su mun rike wato a cikin su kowanne a cikin su mun aika masa wato wata musiba eh a cikin su akwai wanda- dukkan su mun kama su da laifin su daga cikin su akwai wanda muka aika masa wato iska mai tsakon kunni ai wato rihan iska asifatan wata take guguwa ya hasba wa tsohon wani ke cikin ta kaɓa miludin kamar mutanen annabi ludu eh wa minhum man akhadatu sayhatu cikin su akwai wanda tsawa su kuma ita ce ta kama su ta halakar da su kasamu da kamar samudawa wa minhum man khasamna bihi al-ard ومنهم من خسفنا به الأرض a cikin su kuma akwai wanda muka kisfe kasa biye da shi eh ka karuna kamar karuna ai ka ga karuna kisfe shi a ƙasa ƙasa ƙasa ce ta rika haɗiye shi an ce har yanzu ma yana nan yana ta tafiya ƙasa tana haɗiye su har yanzu ran da ya kai ƙarƙashin ƙasa ta bakwai aka ce to ranar alƙiyama za ta tashi
ومنهم من أغرقنا a cikin su kuma akwai wanda muka nutsar ka kaumi nuhin ga mutanen annabi Nu- nuhu wa wa- wa fir'auna ka ka kaumi nuhin ga mutanen annabi nuhu wa fir'auna da fir'auna wato wato kaumihi da mutanensa wayannan kun ga duk hal- duk- duk wato dukkan su wayannan nutsar da su akai a cikin ruwa وما كان الله ليظلمهم Allah bai zama wato ya zai zalunce su ba bai azumin balle ya musu azaba ba da laifi ba ولكن كانوا أنفسهم sai يظلمون dai sun kasance kawai dai suna zalunta kawunan su ne birtika da zambi da haikewa wato zot zunubai laifuka مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت اتخذت بيتا بيتا ومثل الذين اتخذوا من دونه أولياء مثال ما من دون الله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثال ود سكت لكن مزبان شي مزبانتا كما باين الله معناه مثال وإن سكت gumaka min dun lahi kuma bayan Allah ma'ana wa'anda suka riƙi gumaka suke bauta musu kuma yarjuna suke tsammanin naf'aha amfanin wato wannan gumakan a gumakan suna zaton wato wannan gumakan za su yi musu wani amfani ko za su janyo musu wani alheri ko za su kare su daga wato wata- wata cuta to wa'annan ai kamar sai ankabuci kamar wato giza-giza ne ittakhazat baitan da ta riƙi wato ɗaki da nafsiha ga kanta ta'awi da take taru- tarowa ilahi zuwa ga wannan ɗakin وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون mafi raunin ikade mafi raunin wato ɗakuna wato shine ɗakin gizo-gizo eh ɗakin gizo-gizo ba wani ɗaki da ya fi shi rauni eh la yarfa'u an harran ba zai ije zafi ga shi an gabutun ba wala barran wala sanyi ba zai kare shi daga zafi ba zai kare shi daga wato sanyi ba eh to kazalikal asnamu haka nan ma gumaka la tanfa'u abidiha ba za ta amfani masu bauta mata ba domin ba za ta janyo wa masu bauta mata wani alheri ba haka nan in wani cuta ne ta doso su gumakan nan ba za su kare musu wannan wato cutar ba dauka an ya lamuna wato da sun kasance sun san zalika wannan ma abaduha da ba su bauta mata ba ba da ba su bauta wa gumakan ba إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء inna Allah haƙiƙa da Allah ya alamu ya san ma ta dukuna min duni shay'in ba komai kuke bautawa kowa bayan sa abinda kuke bautawa wato ba komai bane eh Allah shine abin bautawa wayannan abubuwan da kuke bautawa wayannan gumakan su cancanci ibada ku saboda haka ba su zama komai ba har da za a ce a bauta musu وهو العزيز da الحكيم huwal azizu ita wannan ma za a iya ɗaukar ta lafiya ma lafiya ce ko eh tana iya zuwa wato ma lafiya ko kuma tana zuwa ko za ta iya zuwa ma istifhamiya duk za ta iya zama istifhami za ta iya zuwa ko lafiya
وتلك الأمثال نضربها للناس wa huwal azizu ko huwal azizu wato shine mabuwayi alhakim gwani fi sunni a cikin aikinsa wa tilkal amsalu wancanan kan misalai da Allah yake sassaba su fil qur'ani a cikin alqur'ani ubangiji yace nadribuha muna sanya ta ne ma'ana muna saba ta lillahi ga mutane وما يعقلها إلا العالمون ba kowa ne yake fahimtar ta ba sai dai wato al'alimuna masana almutadabbiruna masu wato wato masu izina masu gwargwaje al'amura خلق الله السماوات والأرض بالحق Allah ya halicci sammai shi ne wanda ya halicci sammai wal ardi da kasai bil haqqi da gaskiya ai muhimman macancanci إن في ذلك لآية للمؤمنين hakika akwai aya fi zalika cikin wannan abu da ubangiji yayi ai dalalatan akwai wato shiryawa ala qudratihi ta'ala musu ikon Allah ta'ala lil mu'minina daga mu'minai husu bi zikri an keɓanci mu'minai da an fito da annahumul muntafiquna domin su ne masu amfana da hada ita fi imani a cikin imani bi khilafil kafirin sabanin kafirai اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم waƙi الصلاة sala utulu ma uhiya ilayka ka karanta wato abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ka min alkitabi daga littafi shine alqur'ani kuma ka tsaye da sallah إن الصلاة تنهى عن anil الفحشاء fahsha'i والمنكر wal munkar hakika dai sallah tana hana albasha tana tsaye mutum daga albasha inda ya tsaye da ita wal munkar da duk da dukkan abin ki ai shari'an a shari'a ai min sha'anha yana ai min sha'anha zalika wannan yana daga cikin sha'anin sallah ma damal mar'u mutum dai mutum ya kasance biya a cikin wato sallar wala zikirullahi ولذكر الله أكبر wallahi ambaton Allah shi yafi girma min gairihi daga wannan sa yana da'ati daga da'o'i والله يعلم ما تصنعون تصنعون الله شيء مثلا abin da kuke aikatawa kuma salata inda salata ha an tashi a mun karko kai magana wajen eh kuma ya kun da wama alaiha a bisa yin sallah wato dawama cikin sallah zai zama wato sababi cikin tsarkaka wato shi bawa daga alfasha wal munkar da bin ki amma fa idan mai sallar ya cika sharuɗin sallar da kuma ladaban sallar domin abin da yake wajibi yayin da mutum zai fuskanta zuwa ga sallah nan shine tsarkaka daga hadasi wanda yake hissi na wato jiki da ma'anawi ma'ana hissi shine da abin da shari'a ta bukata in za ka yi sallah ka yi tsarkin ka yi cika alwalarka ta cika sannan ka shiga sallah wato tsarki kuma ma'anawi wato ka wofintar da zuciyarka ga biran komai ka fuskantar cewa ubangiji za ka fuskanta ka annaka tarahu in lam takun tarahu fa innahu yaraka in baka kai ka samu wato shuhudi ba to ka san dai wato kana cikin hali na muraqaba eh zamo kana kamar gashi ka ga ubangiji ne kana kallon sa idan kuma kai baka kai wannan ba sai ka zama kamar wato shi ka tabbatar da cewa shi yana ganin ka amma duk mutumin da zai yi sallah baya tunanin abin da yake bai sa sallah a gaba ba ma'ana bai sa wato ubangijin da yake bautawa cewa gashi kamar gashi gashi ba to akwai sauransa eh da kuma sabunta tuba idan wato bawa ya tsaya gaba ga ubangijinsa ya kankan da kai kuma yana tunanin cewa shi yana tsaye gaba ga ubangijinsa cewa shi wato mai tsinkayen ne ubangiji yana tsinkayen gare shi yana ganinsa to yayin nan wato sai wato kamannin wato hai a sallah sai bayyana a bisa gaɓoɓinsa
qawluhu ma dama al-mar'u fiha faɗinsa dai ce ma dama al-mar'u muddin dai mutum yana cikin sallar wannan ɗayan zantuka ne guda biyu qawlu sahihu zance amma wanda yake ingantacce annaha tanha an hafi sa'ir al-awqati to ita dai tana hani ga biran wato munan aiki a wato a tarsashin lokuta lima ruya saboda abin da aka rawaito anna fatan min al-ansari cewa ɗaya daga cikin wato samari a cikin wato mutanen madina kana yusalli ma rasulillahi sallallahu alaihi wa ya zama yana sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mana ya da shay'an min al-fawahishi duk da yana sallah da manzo Allah bai bar abubuwa na alfasha ba illa da kaba sai ya haike masa aw sifa lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam haluhu Eh, sai aka sifanta ko kuma ko sama ko ko sifa aw sifa to sai aka sifanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam halinsa kana fa qala sai manzo Allah ya ce inna salatahu hakika sallarsa fatanhahu sannu za ta hana shi ga wannan ayyuka munana lam yalbas bai daɗe ba an illa an an taba shikenan har sai ya tuba yasira haluhu halinsa kuma wato yayi kyau
ruya an babu salafi an sha an rawaito daga shashin wato magabata annahu kana idza qama ila salati cewa ɗayansu idan ya tashi wato zuwa ga sallah irta'ada sai ya rika makyarkata wasfarra launuhu wato sai wato launinsa ya ci ya jirkita ukullima fi zalika sai aka tambaye shi a haka me yasa kake haka in ka tashi sallah kana fakala sai ya ce ni waqifun bayna yaday Allahi ni dai a tsaye nake gaban Allah ta'ala wa haqqali hadha wannan ya kinkinta gare ni wa amrutu dunya tare da wato sarakunan duniya ya kinkinta in rika wato fargaba ko kuma makyarkata don zan ga wato sarakunan duniya kaifa ma amalakin to yaya kuma ya da yaya kuma da wato sarkin sarakuna sarakuna ma na duniya in zan gansu wato ina shiga wani hali ballantana kuma sarkin sarakuna Aha.
wa amma man kana salatu bi khilafi zalika amma wanda sallarsa ta zama saɓanin zalika wannan an kana la khushu'a fiha wanda ta zama sallar tasa babu babu kankan da kai a cikinta wa la tadhakkura babu tunani fa innaha la takunu sawan fi nahyi 'ala al-fahsha'i wannan ba za ta zama wato sababi ba wajen ta hane shi wato ga munanan ayyuka bal yastamiru 'ala ma huwa 'alayhi ba zai zarce bisa abin da yake kansa min al-bu'di na daga wato nisanta lima warada saboda abin da ya zo man lam tanhahu salatuhu 'ala al-fahsha'i wanda duk sallarsa ba ta hane shi ga albasa da abin ki ba lam tazidhu min Allah illa bughdan wannan sallar ba za ta ƙara masa komai daga Allah ba sai nisanta
wala zikrullahi akbar wanda zikirin lahi akbar
wala zi- ah, annahu afdalul taati to wato zikiri shine mafificin da'o'i الدرداء قال an karbo daga abin darda kala ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
فلا bana ba ku labari da mafificin ayyukan ku ba وأزكاها إن مليككم mafi tsarkin da wurin mamallakin ku وأرفعها في درجاتكم mafi ɗaukaka a cikin darajojin ku وخير لكم من من dan zabuwar wariki wato tafi muku ga wato ku yi kyauta wato dinari da azurfa وخير لكم من أن تلقوا wacce عدوكم tafi muku da ku zo ku haɗu da abokan gabanku ku فتضربوا أعناقهم saru yayansu ويبلغوا su ma su zaƙi su saru yayanku قالوا بلى يا sai رسول sahabbai suka الله ce haka ne ya rasulullahi daga babu labari قال kana sai manzo Allah ya ce ذكر الله zikirullahi ambatan Allah أخرجه الترمذي Tirmidhi ne ya fitar da wannan hadisin وله عن أبي سعيد الخدري رضي الله to عنه yana da hadisi kuma daga ruwaya Abi Sa'id al-Khudri Allah ya dade Allah ya dade shi أن رسول الله صلى الله cewa manzo Allah عليه وسلم sallallahu alaihi wasallama إلى an tambaye shi أي العبادة أفضل wace ibada ce mafificiyar tafi درجة dangane da daraja a wajen Allah ranar kiyama قال sai ya ce ذاكرون الله كثيرا masu ambatan Allah da yawa قالوا hannu sai suka ce يا رسول الله ya manzan Allah من الغازي kai wannan hatta ma daga mai wato tafiya yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah قال kada sai manzan Allah ya ce لو ضرب بسيفه الكفار Da.
والمشركين da zai sari wato kafirai da mushrikai da wato takobinsa a ta yanka sira har dai takobin dan yawan sara ya karye ويقتسب دما kuma ya cuɗanya da jini لكان ذاكرون الله كثيرا aksar abdal da kana zakirun Allah kasiran da masu Allah wato masu zikirin Allah da yawa sun zama abdala minhu darajatan sun fi daraja gare shi sun fi shi daraja yawa zikiri ba karamin abu bane a to magana akan sallah sallah sallah sallah wato bayan tauhidi a cikin arkanul islam sallah ita ce take biye da bayan tauhidi don dama wanda ya shiga musulunci farko abin da ake nema gare shi ya yi kalmar shahada tabbatar babu abin bauta a can- cancanta sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah ne to bayan kalmar tauhidi sai kuma sallah eh sallah ita ce take biyo baya bayan kalmar tauhidi kuma sallah ita ce imaduddin ginshikin addini man aqama ha faqad aqama ad-dina man taraka ha faqad hadama ad-dina wanda ya tsaye da sallah ta tsayu to wannan ya tsaye da addininsa wanda kuma ya batta to ya rusa addininsa ita kuma fa sallah ba kawai mutum ya zo ya yi sallah ya yi hoton kuciya ko kuma shi kenan yana yin sallah yana tunanin zai yi wani bako ko kuma yana tunanin wata wani abu a gida ko yana a'a dole mutum zai sallah ya wofuntar da zuciyarsa kamar yadda malam yanzu ya faɗa a cikin nan zama zuciyarsa ya nufi Allah da tunaninsa gaba ɗaya ya san fa gurin ubangiji yanzu ubangiji ya dosa kuma ya san cewa sallan nan da yake yi ita ce ginshiƙin duk abin da zai na addini domin in ba ta samu duk abin da wato kake zaton za ka yi na addini to wannan abin bai yi ba sai in sallah ta inganta sannan wannan abin zai inganta kamar yadda malamai Allah ya saka musu da alheri sun yi aiki sosai sun fitar mana da hukunce-hukuncen sallah sun istinbadi a cikin ƙur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ijma'in malamai an gaya mana yaya za a yi sallah ta yi wace wace wace sifa za ka kai sallah sun gaya mana sai ka tsarkin ka ya inganta sannan kai alwala alwalarka ta inganta to sannan kuma ka zo kai sallah idan wa'ancan suka inganta sai kuma ka zo ka inganta sallar ita kanta ita sallar ita kuma duk da wa'ancan sun inganta ba ta inganta ba sai wato ka ba da sharaɗanta ka samu ɗumanina ka san kuma sallar kake ka gani ka san a gaban ubangijinka kake kuma sallah kake bautar ubangijinka kake to dole sai ka samu wannan hudurin shi yasa wato duk wanda ya samu wannan to bukatarsa ta biya domin yadda Allah ya faɗa yake cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar eh to ka gani duk wanda ya samu irin wannan sallar to babu shakka zai samu istiqama eh kuma ba wani abu da kake yi da za a ce an ɗauke maka sallah babu shi eh an san dai matsayin jihadi to har jihadi ma wato in ka tafi jihadi da shari'a ta ce ga yadda za a yi sallah in ana filin yaƙi a rabu a zo biyu a rabu biyu wasu su tsaya a fagen yaƙi rabi su zo da liman a yi sallah ya yi musu raka'a ko ɗaya ko biyu in halin ƙasar ne raka'a ɗaya in halin hauku ne raka'a biyu in za a cika sallah kenan su koma wa'ancan su zo a yi sallah to da shari'a ta ga cewa in ma wannan ba zai yiwu ba to ana ma cikin yaƙin kai sallah kana sara ana saranka kana Allahu akbar eh ba a ce ka bar sallah shi yasa wato duk halin da kake ciki to ana neman kai sallah shi yasa yayi duk sun yi bayani wanda suke karanta ko su risala ko su iziya zuwa su askari mutasa da an yi bayanin sallah ciki kaga ni kaga sallah idan kana da iko kai sallah a tsaye istiklalan baka dogara da komai ba to ba a neman komai a gunka dole kai sallah a tsaye istiklalan amma in kai sallah kana da iko ka tsaya daram kai sallah sai ka jingina za ka kan sallah ka bata yi ba idan ko ba za ka iya sallah istiklalan ba to ka yi ta istinadan shine ka dogara to a nan ne ma malamai suka ce to idan za ka iya istinadan sai ka yi ta a zaune istiklalan to sallar ka ta yi to idan za ka iya yi a zaune istiklalan sai ka yi a zaune istinadan sallar ka bata yi ba idan za ka yi sallah a zaune istinadar ko sai zama na kayi ba ka yi sallah ba sai zama na kwanta aka yi to ka ga sallah ka mace ba idan kuma duk a halayen da aka faɗa istiqlal ba a tsaye istiqlalan a tsaye istinadan a zaune istiqlalan a zaune istinadan ya zama na duk ba za ka iya sallah ba sai aka ce au ala jambil aymani au ala jambil aysiri au ala zahari ko kai kana kwance a bangaren dama ko kai kana a hagu ko ma kana da gingine ka yi dai sallar ka hatta ma gaɓoɓin ka ba sa motsi to ka riƙe da ido kana nuni ka sai ka yi sallah saboda muhimmancin sallah saboda ita shari'ar musulunci duk abubuwan da kuka sani an shari'anta mana sallah sai da aka yi isra'i da manzo Allah aka bashi ita sai da aka je da manzo Allah can inda ba wata hannu da ta taɓa zuwa sannan aka ba da sallah aka ce a wannan ya isa musamman ya yi muhimmancin muhimmancin sallah don wa mu kare sallah wanda duk ya kare sallah ya tsira wanda kuma ya wasa da sallah to ba magana ba shi lamarinsa kuma sai dai Allah eh Allah ya sa mu dace
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم
ولا تجادلوا أهل الكتاب kakwai wato jayayya da ma'abuta littafi idan ba aka ce ahlul kitabi wato ana nufin masu littafi in yahudu da nasara kakwai jayayya da su billate sai dai ku jayayya da su illa billati hiya hasan sai dai ku jayayya da su da abin da yake kyakkyawa kad du'a kamar kira ila Allah zuwa ga Allah ta'ala bi ayati da ayoyinsa wattan bihi da kuma faɗakarwa ala hujjajihi bisa hujjojinsa illa allazina sai dai wanda zalamu suka yi zalunci minhum daga cikinsu yan harabu su ne wanda suka yaƙe ku eh wato suka yaƙi wa abau kuma suka ƙi an yi ƙiru bil jizyati si si yadda wa abau an yi ƙiru suka ƙi kuma si furci bil jizyati jizya wato an sun yaƙi musulmi musulmi sun garba an ɗora musu jizya sun ƙi su biya eh to wannan kakku musu jayayya da kyakkyawa eh to ku jadiluhum wa'annan ku jayayya da su bisaibu da takobi hatta yi sulimu har dai wato hatta yi sulimu har su musulunta au yi ɗin jizya ko kuma su ba da jizya dole ku yaƙe su ɗan nan ƙulu وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد to hatta yi sulimu na ku ba ne wani ko daga aslama ne ko eh aslama yura ba ta yuslimu har su musulunta au yuslimu ko ba ko ba da ziya wa qulu ku faɗa liman wato liman qabila al-iqrara wanda ya karbi ya furci bil jizyati ba na wanda ya karbi al-iqrara tabbatarwa bil jizyati ziya ma'ana wanda ya yadda ya bada jizya eh idan akhbarukum bi shay'in wato idan suka ba ku labari da wani abu ma fi kutubin daga abin da yake cikin littafin su to ku ce ku musulmi ku ce amanna mu dai min imani billazi unzila alaina da abin da aka saukar da shi gare mu ko unzila alaikum da ko abin da aka saukan muku ku amma wala tusaddiquhu kar ku gaskata su akan abin da su suka faɗa wala tukazzibuhu kar kuma wato ku ƙaryata su fi zalika cikin wannan ku gaya musu ku ce mun yadda domin abin da yana daga cikin abin da zai zama ka zama mumini an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tumina bil qadri khairihi wa sharrihi ko eh sai ka yi imani da dukkan littattafan da Allah ya aiko saboda haka yana daga cikin sharɗin imanin musulmi ya zama mumini to ya imani da littattafan da Allah ya aiko ka imani da attaura zabura linjila suhubi ibrahim duka yadda da su mm, da ku- wa ilahuna ubangijin mu ilahukun da ubangijin wahidin guda ɗaya ne wa nahnu lahu mu muslimun gare shi wato muke miƙa ya mu ɗi'una muka zama masu biyayya وكذلك أنزلنا إليك الكتاب haka nan dai wato an zalla mun saukar da alkitaba littafi gare ka shine alqur'ana shine alqur'ani amma an zalla ilaihim at-taurata kamar yadda muka saukar da taura zuwa gare su wa gairaha da wanda والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به kaga waɗanda muka ba su littafin attaura kamar abdullahi ɗan salam da waninsa yuminuna su masu imani ne suna imani bihi da alkur'ani domin abdullahi bin salam wato ya yi imani ya musulunta kuma ya ya yi imani da attaura da manzo Allah kuma ya bayyana shi ma ya musulunta shine Allah yake cewa waɗanda wato muka ba su littafi kamar abdullahi ɗan salam to su ma sun imani da alkur'ani ومن هؤلاء من yu'minu يؤمن به bihim daga cikin waɗannan mutanen Makka ma akwai wanda suka yi imani da shi وما يجحد بآياتنا إلا illa al-kafiru ba الكافرون kowa ne yake jayayya da ayoyin mu ba bayan bayyanar ta illa al-kafirun sai dai kafirai ayyul ayyul yahudi yahudawa wa zahara lahum ya ya bayyana gare su annal qur'ani cewa al-qur'ani haqqun gaskiya ne wal ja'u bi wal ja'i bihi wanda yazo da shi kuma muhiqqu mai gaskiya ne kuma macancanci ne yazo da shi to duk da haka wa jahadu sai suka jayayya zalika wannan وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك kuma kun ta talubu min kabli min kitabin baka zama kana karanta wato wato wani littafi ba min kabli gabanin a aiko maka da alkurani ya rasulullahi baka wani karatu ba wani littafi da ka zama kana karantawa balle ma a ce ka karanta wani littafi ka samu wani abu a cikin wannan littattafan da aka- da kace kai manzo ne ya ce a dauka cewa a can wancan littattafan gani ka ka gani ka zo da shi to dama baka rubutu baka karatu eh to baka zama kana karanta kafin a saukan maka da alkurani ba wala ta hudu ba kuma ka rubuta su da yaminuka da damanka ma'ana kai ba rubutu kuke ba kuma ba karatu kuke ba إذا لارتاب المبطلون mubtilun ai law kunta qari'an da ka zamo mai karatu katiban mai rubutu larkabal mubtiluna wato masu banna su ne yahuda da sun yi kokon tofi ka a cikin lamarin ka waqalu sai suka ce sai waqalu sai su ce allazi fi taurati mu dai wanda muka karanta a cikin at-taura innahu ummi shi ummi ne la ya karo baya karatu wala ya kutubu ko baya rubutu to kuma amma gashi yanzu ya zo mana yana karatu yana rubutu amma mu sifarsa a cikin attaura baya rubutu baya karatu to da ka zamo ka karanta abin da ya gabata kafin alkurani ya zo sai su ce sai su ce to ai mu ba za mu yi imani ba sifarsa baya rubutu baya karatu kuma gashi an rawaito ya ya rubutu ya karatu to shi yasa Allah ya ce ba ai ba ma ma kunta eh ma kunta ya rasulullah ba kasance ma tatlumin qabli tun gaba alkurani ba kasance ba kana karanta wani abu ko kana rubuta da damanka kafin ma aiko maka da alƙur'anin ba ka rubutu ba ka karatu da kuma ma aka kawo maka ƙur'anin ba ka rubutu ba ka karatu ko wannan kada ya isa ma mu'jiza alƙur'ani
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم bal shi dai alƙur'ani allazi ji ta biyu wanda ka zo da shi ayatu ayoyi ne mabayyana fi sudurul lazina utul ilma a cikin kirazan inda aka ba su wato ilimi ayal mu'minina sune mu'minai ya hafazunahu suna haddace shi kaga nan wato Allah ya mana shaida al'umma manzo Allah muna haddace wato Qur'ani bai ba wata al'umma da aka aikato aka aiko mata da manzo wadda take haddace littafin da aka aiko da shi sai al'umma manzo Allah eh domin duk irin su a taura waɗanda suka haddace kalilan ne an ce daga annabi Musa sai annabi Haruna ya karuna ma an ce ana ma kokonto da shi da su kalibu rabi rabi suka haddace amma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaro ɗan shekara bakwai sai ga ya dace Qur'ani wannan ya isa mu'jiza ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Allah yake faɗa mana yake cewa eh wato babban huwa ayatun bayyana fi suduril ladina utul ilma cikin kirazan wa'anda aka ba ilimi su ne mu'minai Mhm.
وما يجحد بآياتنا إلا zalimu الظالمون ba kowa ne yake jayayya da ayoyin ba sai dai azzalimai su ne yahudawa a to ai kun ga tuntun Allah ya gaya mana yahuda azzalimai ne Eh, yanzu abin da suke yi a tsakanin kasashen laraba a Palestine da Gaza kun ga Allah a tun yau shekara dubu da nawa ba shi ya gaya mana azzalimai ne eh ga su nan suna ta kashe bayan Allah suna ta kashe yara suna kashe mata suna kashe raunana tsofaffi suna ta jefa musu bam amma saboda rashin gaskiyar duniya eh, ba a son gaskiya eh, an kasa dakatar da 'yan tsirari ne suna nan suna cuta al'umma iri-iri an zuba ido kuma kasashen musulmi wai sai yanzu south africa ce ma kasar da wato majority ta ba musulmi ita ce kawai ma ta ɗau wai isra'ila ta kai ta ƙara kotun duniya Eh, ina kasashen larabawan suke ina suke amma ga sunan kullum kashe mutane ake to dama allah ya gaya mana cewa azzalimai ne su yahudawa domin kamar da su yake fassarawa wa ma yazadu bi ayatina illa zalima kowa ne yake jayayya da ayoyin mu sai azzalimai ai al-yahudu sune yahudawa wa jahaduwa sun jayayya da ita ba'da zuhuriha bayan bayyana talahum gare su aha وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه wa qalu sai kafiran maka suka ce me ya hana a sokan masa da aya a sokan da muhammadu manzala sallallahu alaihi wasallam kenan me ya hana a sokan masa da aya daga ubangijinsa wa fi qira'atin ayatin ko eh kana kata salu kamar a wato taguwar nan ta annabi salu eh me yasa ba a saukan masa da wato wani abu na wato mu'jiza wato na ayoyi daga ubangijinsa ba kamar yadda aka sauka wa manzannin da suka gabata wanda za mu gani kuru-kuru ba su san kuma mu'jizar manzo Allah ta fi duk wa'annan ba eh mu'jizar manzo Allah ga ta har yanzu tana nan har Allah ya naɗa ƙasa tana nan eh ai mu'jiza ba mu'jizar da tafi a zo maka da abin da ake gani zaka iya ka kasa Eh, Allah ya zo ya ya ba manzo Allah Qur'ani lokacin da Laraba suke da fasaha an ce su zo da koda aya ɗaya kan masa sun kasa wannan ya fi mu'jiza eh domin in aka ce maka an zo da mu'jiza abinda ma ba za ka iya shi ba ai, wa- ba- wato mu'jiza ce ba shakka amma a zo da abinda za ka iya ka kasa yi ai ya fi ƙarfi eh sai suke cewa me yasa ba a bashi ayoyi ba ka naƙaci salihin kamar na wato taguwar nan ta annabi salih ko a samu musa da sandan annabi musa o ma ina ce isa da wato kafakin nan na annabi isa eh wannan ma'idan nan ta kafakin da yake sakuwa ga annabi isa to kaga wayannan duk an yi su mu'jizozi ne na wayannan annabawa amma sun riga sun fice sai dai a bada labarin su amma mu'jizar manzo Allah tana na yanzu ga ta a hannun mu duk muna rike da ita amma wacce duk sun riga an yi ta sun fice amma daga nan har ƴaƴanmu jikokinmu jikokin jikokinmu sai sun gaji alƙur'ani Eh, ya isa ya isa ya isa ya isa mu'jiza ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin mu'jizarsa in ka canja wasali sai wani alaramma wanda bai taɓa yin nahawu ba sai ce wasalin nan ba haka yake ba sai ce nan kayi fata kisra ce a wajen ko kuma kayi fata ramma ce a wajen bayan fa bai ilimin nahawu ba amma Allah ya sanar da shi a gani so haka duk wannan mu'jiza ce ta alkurani eh saboda haka waɗannan duk abin da suke nema abu ne an yi su mu'jizoji ne Allah ya ba annabi Salihu taguwa eh Allah ya ba annabi Musa sanda taguwan nan wato taguwa ce wato dutse ne nishi kamar mai naƙuda taguwan nan ta fito ka gani kuma da ta zo yana daga cikin wato abubuwan da ke nuna na ban mamaki garin gaba ɗaya ruwan da za su sha dukkansu a rana ɗaya ita sai ta shanye to gobe kuma sai ta ban musu su kuma sai su sha ka gani to shi kenan sai suka ce wannan abin ya dame su ya za a zo wai taguwa ta shanye ruwa su kuma su sha bayan ta shi kenan sai suka sa kudaru sai je so- sai- sai soke ta ka gani Allah sai ya halakar da su sannan kuma sanda annabi Musa sanda ce Allah ya ya sa ta zama ta zama mu'jiza ga annabi Musa ya jefar da ita sai ta zama mucijiya ko ma'ida ta annabi Isa muna karanta a cikin alkurani ko rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i يكون لنا ko da awwalina wa akhirina wa ayatan minka kaga ni duk wannan mu'jizozi ne amma mu'jizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ta bu wa'annan mu'jizozin eh uhm ulinna ma قل إنما الآيات عند الله ka gaya musu kadai dai ayoyi suna wajen Allah eh yunzilu ha kaifa sha shine yake saukar da ita duk yadda yake san da yake so ya saukar ya saukar ba ni zan saukar muku da aya ba ba ni kuma zan ce ya saukar ba san da iso yake saukar da ita وإنما أنا نذير مبين kadai dai ni nazirun mai gargadi ne ga wanda duk ya saba mubinin mabayanin gargadi ai muzhirun inzari wato mabayanin gargadi na ne binar da wuta ga ahlul ma'asiyati ma abuta sako أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب yutla alaihim shin bai ishe su bane ima ɗalabu cikin abin da suka nema an na cewa dai mu anzalna alaikal kitaba mun saukar maka da littafi shine alqur'ani yutla gashi nan ana karanta shi alaihim gare su wa huwa ayatu shi qur'an nan aya ce mustamirratu mai zarcewa lan kida alaha ba za ta kare ba bi hilafi ma zikira sabanin abin da aka ambata min al-ayat ne daga wancan mu'jizozi eh qur'ani ba zai kare ba wancan mu'jizozi ku an yi su sai dai a bada labarin su إن في ذلك نعم. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون inda fi zalika wato inda fi zalika la rahmatan wato rahama ta tabbata fi zalika cikin wancanan ka alkitaba littafi eh wa zikira da kuma izatan wa'azi ikomin ga mutane yuminu da suke imani قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا da ka gaya musu Allah ya isa mai shaida tsakanina da tsakaninku bisa ki da gaskiya ta Allah shine shaida ta cewa gaskiya ne ni abin da nake gaya muku duk gaskiya ne يعلم ما في السماوات وما Allah shi ya san abin da yake cikin sammai da ƙarsai wa minhu hali shi ya san halina wa halikum da kuma halin ku والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ruwan kaga wanda suka yi imani bil batil da batili wa huwa ma yu'badu shine abin da ake bautawa min dunillahi kuma bayan Allah wa kafaru suka kuma kafirce billahi da Allah suka kafirce wa Allah min da gurin ku daga cikin ku ulaika humul khasirun wa'annan sune tabaku fi sabatihim cikin cinikin su hay su ishtarul kufra yayin da suka wato musanya kafirci bil imani da imani ويستعجلونك بالعذاب suna neman gaggautowa kabil azabi da azaba ولولا أجل مسمى لجاءهم لجاءهم العذاب العذاب ba don wato azali abin ambato ba lahu ga wannan azabar to laja'ahum al'azab da azaba ta zo musu ajilan magaggauciya ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون wallahi da ya zo musu baktatan arabe wahum la yashkuruna su ba sa hashashe bi waqti itiyani da lokacin zuwansa يستعجلونك بالعذاب suna dai neman gaggautowa kabil azab da azaba fi duniya a duniya وإن جهنم لمحيطة بالكافرين hakika dai wata jahannam mai kewaya ce mai kewayewa ce da kafirai يوم يغشيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ranar da azaba za ta lullube su a burbushin saman su wa min tata arjunin da karkashin gababuwan su ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون wai wani kulu wai wani kulu fihi nufi wato fihi wato wani kulu fihi za mu faɗa fi a fihi wato za mu faɗa fi a cikin su binnun da nuna kulu aina amuru za mu yi umarni bil qawli da faɗa wa bil yayi ay yaqulu muwakkalu bil azabi wato wato mala'ikan da aka wakilta da azaba zai faɗa ya ce zu'u ku ɗanɗani ma kuntum ta'amaluna abinda kuka kasance kuna aikata ma'ana ku ɗanɗani jaza'ahu sakamakonsa fala tafutunahu ba za ku tsere masa ba sai ne ba mu tsaya amin uku ba Eh, Allah musu albarka sannan katin zai shiga jiki ko